أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي wato daren 23 ga watan biyar kenan hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 26 ga watan 12 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2021 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta goma zuwa aya ta sha ɗaya a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala da izininsa da falalarsa za mu tashi akan wannan aya a cikin suratul amfan a shafi na 178 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ce idh yughashshikum an-nu'asa amanatan min
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام الله سبحانه وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه lokacin da bacci ko angaje ko gyangyaɗi shine annu'as awwalun nau ana kiran shi sina farkon bacci Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta khuduhu sinatun wala nau in an ce sina wato an gaje sanatun kuma shekara shi yasa rashin wasali in littafi bai da wasali to ɗalibi sai kai hattara don in ba babban malami ba ko wanda ya san abu da kyau sai ka iske an tafka banda an gane ko to idh yughashikumun nu'asa amanatan min lokacin da bacci ya rufo muku aminci ne daga wajen Allah wa yunazzilu alaikum minas sama Allah yake saukar da ruwa daga sama liyutahhirakum bih don ya tsarkake ku da wannan ruwa wa yuzhiba ankum rijiz ash-shaytan Allah ya tafiyar da dattin shaytan kazamtar shaytan gare ku ko daga gabarin ku wal yarbita ala qulubikum sannan Allah ya daure zukatanku wa yuthabbita bihi al-aqdam sannan Allah ya tabbatar da dugadugai akwai bayanai da suka muka fara a wancan sati karkashin wannan aya idh yughashshikum an-nu'as idh wannan kana iya kaddara mata uzkur kamar yadda muka faɗa in ka ga dama wato uzkur idh yaghshi idh yaghshakum an-nu'as ko yughashshikum an-nu'as ka ambata ma mutanenka lokacin da bacci ya rufu anan muna da qira'a guda wato abin nan fuska ta karanta wannan guda uku idan muka duba wato abin nan akwai idh yaghshakum an-nu'as ina fata an fahimce ni ɗaya ne daga cikin kira'o'in da wato aka karanta da su sannan wato ƙira'a ta ibnu kasir da abu amur ibnu al'ala kenan sannan akwai iz yughashikumun nu'as sannan kuma akwai iz wato yughshakumun nu'as to kaga in an ka ce yughshikumun nu'as yughshikumun nu'as imamu nafi' wato da imam abu ja'far su sun karanta yughshikum shine daga aghsha yughshi irsha'an ma'ana Allah ya sanya bacci ya rufu muku idan muka karanta kuma iz yughashikumun nu'as kamar yadda jamhur ko mafi yawancin qur'a suka karanta daga gasha yughashi taghshiyatan wannan yana nuna Allah ya sanya bacci ya rufo muku kina Allah shine fa'ili kum shine maf'ulul awwal annu'asa shine maf'ulun bihi na biyu Allah ya sanya ya tufatar da ku da bacci in mun ci haka a Hausance amma in muka duba qira'a ta Imam Nafi' an gane ko wato qira'a ta wato Ibn Kathir afwan da kuma qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala sun karanta idh yaghshakumun nu'as lokacin da bacci ya rufo muku wato fi'ili ne wanda yake da siga ta ghashiya yaghsha sai a ce ghashan ko ghashiyan ko ghishyan sannan ana cewa ghushiya alaihi yughsha ma'ana an sashi an sumar da shi an gane ko shi ko sai a ce ghashiyatan kuma ana cewa ghashayanan shi ba ghishyanan ake cewa ba ma'ana dai Allah subhanahu wa ta'ala ya tufatar da ku da bacci kuma bacci ya tufatar da ku domin da Allah bai sanya baccin ya tufatar da ku ba da shi baccin ba zai iya tufatar da ku ba ma'ana ba zai iya sauko muku ba kenan qira'a ta yughshikum da yughashikum Allah ya tufatar da ku da bacci id yaghshakum nu'as bacci ya rufo muku saboda da izinin Allah ne bacci ya rufo muku mun fahimci wannan da kyau saboda at-tawjih bainal qira'at malamai su yi tawjihin kuma wannan qira'at da wata fuska guda biyu da an ka ce id wato id yaghshakum nu'as bacci ya rufo muku to ana taujihin qira'at ta fuska guda biyu fuska ta farko ta fuskar yaren larabci fuska ta biyu ta fuskar alqur'ani da kansa domin tana yi wata kalima ta zo a cikin alqur'ani to shine taujihul qira'at bil lugha ko bil qur'anil karim ko ta fuskar alqur'ani mai girma to waɗanda suka karanta idh yaghshakumun nu'as qira'a ta Abu Amr da Ibn Kathir sai malamai suka ce cikin qur'ani akwai abin da yake gaskatar da wannan ma'ana a cikin suratu Ali Imran ya ce summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum ko qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf taghsha ta'ifatan minkum domin shi domin shi wato an-nu'as muannath ne wato muzakkar ne ba ba hakiki ba kenan sai zaman to wagga qira'a tana da abin da yake gaskatar da ita a cikin alqur'ani da girma to in mun ka dauki qira'a ta yughshikumun nu'as da yughshikumun nu'as na farko ta fuskar wato alkur'ani akwai abin da asiyaq abin da ke cewa asiyaq sunan Allah ya gabata dan ya ce wa man nasru illa min indillah inna Allah azizun hakim to Allahun na Allah idh yughshikumun nu'as ko idh yughshikumun nu'as ban sani kuma fahimci wannan da kyau ba sannan suke cewa ta fuskar yaren larabci wannan shi ma wannan duka akwai shi domin an ce ghashiya yaghsha ya rufo mishi kun ga mun bada a cikin suratul wato ali imran yaghsha ta'ifatan minkum ko taghsha ta'ifatan minkum wannan fi'ilin yazo idan mun duba kuma id yughshikum an-nu'as shi ma akwai fi'ili na aghsha yughshi igsha'an fa aghshaynahum fahum la yubsirun in mun dauki ghasha yughshi taghshiyatan Allah ya ce fa ghashaha ma ghasha duka wannan cikin alkur'ani ne to da haka da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan kadiba cikin littafi da ake kira tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an min khilal kutub at-tawjih ta'silan wa jam'an al-fariq al-bahthi bil kursi malik abdullah sarkin saudiya wanda ya gabata yana da kujera wadda aka hada ta malamai wadda take kula da buga littattafai da suke da alaka da alkur'ani da bincike mai kyau ina fata an fahimce ni to su suna da wani littafi sai ka dibe shi tun daga farko har ƙarshe duk za ka samu yadda ake taujihin ƙur'ani ƙira'at da alƙur'ani in kuma da lugha ne akwai waɗanda suke taujihin ƙur'ani bin lugha babu lokacin da za mu kawo su almuhimmu Allah ya sanya bacci ya tufato muku baccin nan a Uhud ya zo musu sannan kuma baccin nan ko an gajen nan wato a Badar kuma ya zo musu tunda can cikin suratul Ali Imran zancen Uhud akai ba Badar ba nan ko cikin suratul Anfal zancen yake yi zancen Badar dan da an ka ce ثم انزل عليكم من بعد الغم امانه نعاسا يغشى طائفه منكم انا زنچن مي انا زنچن احد ني nan ko wato idh yughshikum an-nu'as na ana zancan badar ne kina Allah ya sanya su bacci shi ko bacci dan mi Allah ya zo da shi sai an ka ce amanatan minhu malamai sun yi irabin sa da dama kamar yadda sati ya gabata wasu sun ce masdar ne wato ana cewa amina amnan wa amana wa amanatan kenan fa amintum amnan sai kun ka samu aminci wato an kai ta'kidinsa aminci na musamman domin aminci daga wajen Allah shine aminci duk amincin da ba daga wajen Allah yake ba ba cikakken aminci bane yanzu yana wargajewa ko ba haka nan bane to shi amanatan kin nan waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa a'a bai dace a doke shi matsayin masdar ba a'a ana doka shi matsayi ne na hali kenan sai zamanto in an ce hali ko min alfa'il ko min almaf'ul in mun ce min alfa'il kenan aminan lakum Allah yana cikin halin sanya ku cikin aminci ko kuma shi baccin nan aminan lakum duk da yake yana cikin saku wato cikin hali wato na abin da na aminci duk da yake shi baccin ba zai iya saku ba sai Allah subhanahu wataala ya sanya shi ko kuma wato waɗansu malamai suka ce a'a shi wannan baccin hali ne amanatan kin nan yana iya zamantowa hali amma hali nawa hali na kuku kenan sai aka sanya ku cikin hali an ka sanya ku cikin hali na mi na aminci kamar ku na aminci ma Allah sanya ku matsayin aminci shi ne suka kira kenan nan an yi mubalaga maimakon a ce an sanya ku cikin aminci sai an ka ce an sanya ku aminci kamar ku da kanku na an kamar su aminci ko ko an yi hasful mudaf zawi amanatin kuna ma'abuta wato masu masu aminci alal mubalaga kamar da malamai suka faɗa wannan kuma cikin larabci abu ne mai yawa zance na ƙarshe daga cikin abin da malamai suka kawo suka ce shi amanatan kin nan ana iya ɗaukar shi maf'ulun li ajlihi wanda don shi aka yi don shi aka yi kenan sai ya zamanto da tufatarwa ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ya yi ta wannan da anka ce tafsha to da kuma wato yukhshikumun nu'as sai ya zamanto Allah ya yi haka don ya sanya ku aminci to kaga qira'a wanda ta ce Allah shi ya tufatas kuma don shi saku aminci nan babu matsala amma qira'a ta yakhshakumun nu'as ta ibnu kathir da abu amr wato Allah shi ya tufatar da ku daga bacci to an ka ce idh yakhshakumun nu'as bacci ya rufo muku to amanatan minhu shi bancin don ya sanya ku aminci ko ko Allah don ya sanya ku aminci shi yasa suka ce a'a sai dai a ce Allah ya sanya aminci suka ce to an samu sabani tsakanin wanda ya tufatar da kuma wanda ya sa aminci kina an samu sabani wadansu malamai su ce babu matsala duk an san dai abin da ya faru da izinin wa da izinin Allah subhanahu wataala ya kamata mu fahimci wannan da kyau ala ayyati hal Allah ce ya sanya bacci ya zamanto amanatan minhu aminci daga gare shi ko dan saboda ya zamanto shi baccin aminci daga gare ku wa yunazzilu alaikum minas sama Allah yana sabkarwa fi'ili mudari'i yana nuna abu yana afkuwa ko ba haka nan bane to amma akwai lokacin da yake daukar ma'ana wadda ba wannan ba kadiba cikin ma'anin nahwu na ustadu dr fadl samar ra'i da na ɗaya da na biyu da na uku na hudu ina ganin cikin na biyu ya kawo wannan magana fi'ili madi yana ɗaukar ma'ana fiye da goma fi'ili mudari'i yana iya ɗaukar ma'ana fiye da goma fi'ili amri yana iya ɗaukar ma'ana fiye da goma imam suyuti ma ina ganin ya kawo guda talatin nawa ka sani kuma cikin al-itqan fi ulumil qur'an to saboda irin wannan rigima ta karatu galibi wani lokaci ba a tsaya ba ma an ka tantance ina ne matsalar take balle har a tattauna kanta da an ka ce yunazzilu kowa ya san yunazzilu yana sabkarwa ina fata ana fahimta ta sannan kuma an gane ko akwai kira'a yunzilu alaikum minas sama to nan babu matsala yunzilu mun san daga anzala yunzilu inzalan ne yunazzilu kuma daga nazzala yunazzilu tanzilan Allah yana saukarwa to anan babu matsala ta fuskar Allah yana saukarwa amma ta fuskar ma'ana akwai matsala ina ne matsalar take ai ya kamata mu faɗe ta ko to matsalar ta taso ne da an ka ce Allah ya saukar yanzu kuma ruwan ba sa nan ga sabka domin fi'ili mudari'i in nace yadhhabu yana mi yana tafiya to yanzu yunazzilu ko yunzilu ana nan gayin ruwa ba a nan gayin ruwa to kaga nan akwai matsala sai an ka ce shi wannan fi'ili mudari'i listihdaril hala yakin badar ya riga ya wuce dan mai saurare kamar ya ga lokacin da ruwan suke sauka an gane ko ko ko li hikayatil halil madiyah don a baka labarin abin da ya gabata shi yasa aka kawo shi da fi'ili mudari'i tun da labari ake basu ya kamata a ce wa anzala lakum minas sama'i ma'a kaga rashin sanin wannan sai ya kai ka kaje wata fassara da baka san da ita tun da kai zahirin lafazi kake bi sai ka je ka afka cikin banna wa yunazzilu alaikum Allah yana sabkarwa akan ku minas sama'i daga sama minas sama'i daga sama to nan sai an ka ce minas sama'i daga sama nan waɗansu malamai suka ce a to minas sama'i ai ruwa ba daga sama ta farko yake zuwa ba sai suka ce sun ka ce nan minas sama'i ana nufin daga girgishi ko ko min jihatis sama'i daga jiha ta sama in mun ce jiha ba jiha ba irin wanda aka cewa jiha ta abin ka jiha kaza jiha kaza jiha kaza a'a ma'ana ta inda sama take kuma minas sama'i kullu ma alaka fa huwa sama duk abin da yake saman ka sama ake kiran shi da larabci duk abin da yake wato ya ɗaukaka akan ka za mu ce sama ake kiransa to amma da aka ce wa yunzilu alaikum minas sama'i Allah yana sabkarwa minas sama'i daga sama ma ruwa to me amfanin kawo min sama'i domin an ce an saukar da ruwa an taba saukar da ruwa daga ƙasa so tashi daga ƙasa kaga ni ba a bashi ruwa ta dama ba ci an saukar maka ruwa ta gefe in an ce ruwa ai bai sabkowa sai ta ina sai daga sama amma sai ya zama to matsayin ta'akidi ta'akidi ma'ana don karfafa mana an ka kawo shi cikin qur'ani ana kawo wannan wa ma min dabbatin fil ardi wala qa'irin yatiru sai an ka ce mi bi janahihi babu wani tsuntsu wanda yake fira sai aka ce bi janahihi da fikafikan shi ai tsuntsu ba zai iya fira ba sai da ni sai da fikafikai matsayin ta'akidi yake ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum sai an ka ce mi bidainin da bashi ai tadayantum in kun kai mu'amala ta bashi ba sai an ce bidainin ba na fata an fahimce ni fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba sai an kace ni bi aidihim wanda suke rubuta akwai mai rubuta littafi da da kafa babu ko ba haka ba illa nadiran can waɗansu waɗanda ta yi ba su da hannuwa har suka kai za su iya rubutu amma dai a al'ada ta dan adam an san da hannu yake rubutu to wannan ta'kidi ake kiran sa ko kuma minas sama'i da an kace Allah ya saukar da ruwa daga sama wato matsayin wato muakkad yake saboda a gane ruwa ne waɗanda Allah ya yi yi musu su ba lokacin da ake yin ruwa ba ba lokacin da ake yin su ba dan saboda wannan bukatar an kai musu wannan ruwa ma'an Allah ya sabkar da ruwa alma'u ruwa to yan an kai mishi jam'i da acewa wasu laraba sun kace shi ruwa bai da jam'i tunda mu ne mun kace ruwa to ruwa sai a ce mi ana cewa ruwaye amma da larabci ana cewa almiyahu sannan ana kiran su al'amwahu kamar yadda mahmudu gane mai ce wa kaifa kanat sufunun wa amwahu al'amwahu jam'i ne na ruwa da larabci almiyahu jam'i ne na ruwa amma da hausa sai a ce ruwa masu yawa ko a ce ruwa daban-daban amma ni ba taɓa jin ruwaye ba in kuma ya taɓa jin ruwaye shi ya bi wa yunazzilu alaikum minas sama Allah ya sabkar da daga sama ma'an ruwa shine maf'ulun bihi wato an yi taqdim wa ta'khir ana iya cewa wa yunazzilu ma'an alaikum minas sama sai an kai at-taqdim wa ta'khir aka sabkar da ruwa ma'an tankiri ne littakfir wa ta'zim ruwa ne na musamman ruwa ne masu yawa an gane ko don me Allah ya sabkar da ruwan sai ce li yutahhirakum bih don ya tsarkake ku da shi kadiba cikin al-iklil fi istinbat at-tanzim imam suyuti ya ce wannan aya tana nuna cewa ko wannan wurin da Allah ce li yutahhirakum bih yana nuna ashe ruwa suna tsarkakewa ruwa suna tsarkake mutum kuma suna tsarkake wato suturarsa li yutahhirakum bih don Allah ya tsarkake ku da shi wa yuzhiba ankum rijza shaitan sannan Allah ya tafiyar da dattin shaitan daga gare ku aka ce shaitan kafin a zo a yi wannan yaki sai shaitan ya zo da ya zo sai ce to ku an ce kuna tare da Allah eh an ce kuma Allah subhanahu wataala yana tare da ku to amma kuma gashi kun yi janaba janaba ta zo ta mamaye ku a janaba ta zo ta mamaye ku kuma an ce kuna tare da Allah kuna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu ruwan sha shi yasa addinin musulunci wanda ke yin addini yake sa tsammanin daɗi za a samu kullum a cikin addini ba zai iya addinin musulunci ba kai ba addinin musulunci ba duk harka ta duniya kake sa tsammanin kullum sai an ci nasara kullum sai ka samu daɗi wallahi ba za ka iya ba duk ɗalibin da yake son kullum daɗi zai je a makaranta wallahi ba zai iya karatu ba duk ɗan kasuwar da ke sa tsammanin kullum sai ya ci riba ba zai iya kasuwanci ba ba ma wani kasuwanci a duniya wanda za ka shiga ka dubi manya-manyan masu kuɗi biliyo waɗanda sun tara biliyoyi amma idan ka zo kana shiga sana'a su kana son ka shiga cikin sana'a su ka ce musu yaya sai ce maka ai al'amarin nan ba kyau sai a hankali ciki ya samu kuɗi ciki tana yi ya aure ciki ya yake ɗaukar nauyin iyalinsa ciki ya sai motoci ciki yake da filaye ciki yake da kamfunna amma kullum sai ka ce ka yau ga sana'a ba ta yi to idan haka ne wace sana'a za a yi haka zaman aure ba zai yi ba idan ba a san yau akwai ba babu haka abokantaka ba za ta yi ba inda kullum sai dai ka amfani mutum amma radda ba ka da ba zai iya dar cewa ka rasa ba babu tafiya shi yasa dole waɗanda suka bi annabawa in kuka dibi annabawa da waɗanda suka bi su sun samu jarabawa a rayuwa kada mu sa tsammani kawai za mu zo mu yi addinin musulunci shi kenan daɗi ya iske mu daɗi cikakke yana gidan aljanna amma a nan duniya za a same shi ɗan kaɗan gwargwaron iko Allah shi babu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار liyutahhirakum bih don saboda Allah ya tsarkake ku da shi wa yuzhiba ankum rijza shaitan Allah ya tafiyar da dattin shaitan na waswasi da ya samu ku an gane ko wal yarbita ala qulubikum Allah kuma yayi haka don ya daure zukatanku ina fata an fahimci ne ya daure zukatansu domin wato shi datti wani lokaci yana iya sawa ka ji jikinka baka jin daɗi da ka je ka yi wanka sai ka ji daɗi hatta da abin hawa mashin ko mutum moto ko mota idan suka yi dauda suka ji baka jin daɗin hawansu ana musu wanka suka ji kuma sun koma sabi wali yarbita ala qulubikum dan saboda Allah ya daure zukatanku na an sifanta zuciya kamar wani kulli ne ko ne kaya ne wanda a kwance a bude ana son a daure su ko kada ko abin da ya kama da haka in an ce an daure zuciya kenan ta tsaya cak shi yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da waɗannan ruwa mun fahimci wannan ko Allah yana amfani da wannan wa rabatna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idan shatata in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin rabata yarbutu shine ya daure shi wa yuthabbita bihi alaqdam sannan Allah yayi wannan dan ya tabbatar da zukatan zukatanku idan muka duba anan wayu sabbata bihil aqdam dan Allah ya tabbatar da dugadugai suka ce sun malamai sun yi sabani lokacin da an ka saukar da ruwan waɗansu suka ce kafin ayi yakin badar safiyar da za a yi yakin Allah ya saukar musu da ruwa suka yi wankan janaba an gane ko suka yi wankan janaba sannan kuma ƙasar sai ta zamanto ta ɗauki wato damshi ta irin yadda suke taka ta bata da sulɗin da za su darjewa waɗansu malamai suka ce a'a wato wayu sabbata bihi al-aqdam Allah ya tabbatar da zukatansu idan suka je wajen yaki za su iya yin tsaye na an ce duga dugai amma zukatansu ake ake nufi sai zaman tona at-tasbitu al-ma'nawi amma in mun ce kasar ta yi danyi su taka ta sai zaman to at-tasbit al-hissi sai malamai suka ce duka babu matsala asalin shi an yi ruwan kasa ta tabbata kuma sun je wajen yaki sai Allah ya tabbatar da zukatansu babu matsala ko kuma wani yarbita ala qulubikum an tabbatar da zukatansu yusabbitu bihi al-aqdam an yi ruwa daga dukkan su sun tabbata a lokacin da za a yaki da kafin a yaki kasar ta yi damshi yadda za su iya tsayawa su yaki babu wata matsala cikin wannan tafiya ina fata ana fahimta ta amma in ka ji maganganun malamai kada ka zabura ka ce abin nan anan akwai abu biyu da nake son in ce da an ka ce qira'a wa yunzilu alaikum minas sama'i ma'an qira'a ta abu amr ne da yaqub da ibnu kathir ina fata an fahimci su karanta yunzilu alaikum idan ka ji wani ya karanta da wata kira'a musamman yanzu da duniya ta zamanto kamar wuri daya da ka shiga internet duk kira'ar da kace so kana iya samu ta malamai yanzu suna ta yin kasusuwa na kira'at daban-daban to matsalar da muke fama da ita wani bai san wata kira'a ba shi ko ilmin kira'at ilimi ne da cikin ilimi mafi tsada a duniyar musulmi a yanzu saboda bi saboda ilimi ne wanda yana da wahala kafin ka ilmin kira'at sai ka hadace alqur'ani sannan ka zo ka hadace shatibiyya baiti 1173 ka haddace durrul mudi'a baiti 200 da wani abu alqira'at al-ashr as-sughra al-kubra ka haddace tayyibatun nashr to kun ga duk ilimi ne wanda ya tsayo akan hadda sai ka iske mutum ya shekara yanzu in irin misra ne sai ka shekara 20 kafin ka kare to kaga shekara 20 kafin ka kare yanzu wani na adda lokaci duniya shaf shaf hadda sallah shaf shaf ta akai wani na zai tsaya shekara to shekara 20 to tunda baka san wannan ilimin ba da Allah ka bi a hankali abinda baka sani ba shi ke nuna ba ilimi bane amma mu wannan ladabin bamu da shi mutane da dama abinda ba su sani ba ba ilimi ba ne to kai ka kewaye sani da komai subhanallah wannan shi ne abu na gaba shi ne a nan mai har da alkur'ani ya gane cewa na farko sai an ka ce liyu tahira kumbe amma na biyu fi'ili ba a kawo mai wawon ba ba a ce wali yuzhiba an kumri da shaitani ba shi ko na uku sai an ka ce wali yarbita ala qulubikum na hudu kuma sai an ka ce wa yuthabbita bihi al-aqdam sai ka gane fi'ili na farko yana da lamun na biyu bai da lamun na uku yana da lamun na hudu mi bai da lamun a haka ne zaka gane su wajen hadda sai abu na gaba na ƙarshe wanda shi ya kamata in ƙara shine cewa a nan za ka gane ashe abu yana iya ɗaukar ta'alili daban-daban ruwan da an ka saukar an faɗi abubuwa daban-daban daban a kansu kaga na farko Allah ya ce su tsarkake ku an kenan wato unzilal ma litathir wa li izhabi rijzi shaitan wa li qulub walitasbitil aqdam ashe abu guda ana iya kawo masa illa daban-daban daban-daban daban-daban anan sai ka fitar da maudu'i na alqur'ani ruwa alma'u me yasa Allah ke sabkar da ruwa ka jiga daga cikin su wanga a badar ne yace yayi to amma kuma li yutahhira li yutahhirakum bih wannan in an sabkar da ruwa ai ba muka ba wai mutanen da suka suke a badar bane irin suka shafa zai iya tsarkake kowa a duniya ina fata ana fahimta ta tunda su akwai abin da ya shafe su ta fuskar yaki ina fata amince ni sannan daga cikin abin da yake sa Allah ya sabkar da ruwa Allah yana sabkar da ruwa ne don ya rayar da ƙasa linuhyiya bihi baltatan baitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira to ruwan nan kuma Allah ya faɗi dalilan da yake sabkar da shi tsiro ya fito ku samu abinci sannan kuma daga ciki sai ka nemo sifofin ruwan nan sifofi daga cikin sifofin ruwa Allah yana sabkar da shi wargwado wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun sannan Allah ya ce ruwa ne masu albarka wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid ya ake sabkar da shi Allah yana fada masu karatun metiyo yadda ake sabkar da ruwa alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilalihi ashe duk wata fa'ida da za mu yi da ruwa Allah ya ba da amfaninta yadda za mu samu mu samu amfani ashe bincike kan ruwa da alkur'ani ya kamata fara amma tsarin turawa sai a yi bincike kan ruwa mai tiyo a yi bincike kan ruwa da suke cikin karkashin ƙasa amma ba a tuna wane ne ya halicci ruwan su ba ruwansu da wanda ya halicci ruwa kawai dubara su ce da na'urorinsu su gano za su yi hasashe za a yi ruwa sannan su gane ruwa akwai wuri kaza ga yadda za a fitar da ruwa a yi shato a yi mi a yi mi amma wa ya halicci ruwa su ba ruwansu da wannan wannan shine gurgun abin da yake hallaka mu da ilimi bayan ka karanci dan adam ka yi ilimin likitanci ka zan professor waye halitta dan adam din ka san halitta baka san halitta ba wani baka san wanda ya halitta ba ai kai jahili ne ka san ruwa kuma baka san wanda ya ruwa ba jahili ne ka san duniya baka san wanda ya duniya ba jahili kake Allah ya kyauta abu na karshe sai kuma wannan yake nuna yan qur'aniyun suna da gajeruwar fahimta kaga abu guda ana yi masa ta'alili daban-daban daban-daban aya da tace wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun da anka ce wal khayla da wakai wal bighala da alfadarai wal hamira da jakuna ko jakkai litarkabuha dan ku hau sai suka ce to kaji Allah ya ce dan a hau amma cikin wani hadisi sai anka ce cikin sahihu muslim na Jabir ibn Abdullah an ce wa adhina ku wa rakhasa wata riwaya fi luhumil khayl manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a ci duki to shikenan wai shi hujja shi Allah ya ce litarkabuha to a nan ya kada kanshi domin inda litar kabuha dan ɗaya a hauni waɗannan ababen to ai ana yin waɗansu abubuwa ba don wannan ba wazinatan kuma an yi su ne don ƙawa to ba wannan ba shi ke nuna kuma don shi kaɗai ba ne a'a akwai abubuwa da dama waɗanda in ba su shaɓa shari'a ba ana aiki da su zan ba da misali menene muke tattauna da su ba alƙur'ani ba to alƙur'ani Allah ce saukar da alƙur'ani ko to ba dan abu guda Allah saukar da alƙur'ani ba Allah ce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas sace mi bima araka Allah litahkuma dan kai hukunci kaji an saukar da alqur'ani don mi don ayi hukunci wani wuri kuma sai Allah ce ya saukar da alqur'ani don saboda a karanta shi kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka kaji dan a karanta shi a cikin Isra'i ma ce dan a karanta shi wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila wani wuri sai ce ya sabkar da shi dan a wa'astu da shi fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatadhakkaru wani wuri yace ya sabkar da shi don ayi gargadi da shi wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balagha wani wuri yace ya sabkar da shi don ayi gargadi don ayi bushara alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana wani wuri ya saukar da shi don a fitar da mutane daga cikin dufai kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur wani wuri ya saukar da shi don ayi tadabburin ayoyinsa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab sannan kuma yace ya saukar da shi don a bayyana shi a bayyana ma'anarsa a bayyana nufunzansa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wani wuri ya saukar da shi don saboda a tabbatar da tauhidi kuma masu hankali su wa'astu ko ba haka ba hadha balagun lin-nasi ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب to abubuwa ne daban-daban to dan cikin su hada min dan wani na aka saukar da alkur'ani sauran mu watsar da su idan baka fahimci abu ba shi ke nuna babu shi mu koyi ladabi na ilimi mu koyi ladabi na tattaunawa abubuwan nan aljanna ce ake nema ba son na akai a rinjayewa ne ba ba son akai a murkushewa ne ba ba son akai a hiwa ne suna ba ba son akai a ɗaukaka wani abu ba na duniya a'a abinda ake fata a gane addinin abota ma Allah akan tauhidi da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam hakka koma ga Allah kana haka bayan haka ne kake bukata in ka samu aljanna amma ina waɗansu abubuwa sai ka iske duniya ta shiga ciki wani shi an saba mishi a ra'ayi kamar an saba ma addini wani shi yana ganin duk abin da bai gane ba ba addini bane kai fahimta kake nan kai kowa yanzu ya zan yaron ka babu wanda zai iya fahimta wani abu cikin addini sai kai subhanallah Allah kai mana mai kyau Allah mu je aya ta gaba idh yuhi rabbuka ila malaika إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
har yanzu ana ci gaba da bayani kan abin da ya faru a wato yakin badar kenan iz yuhi rabbuka ila al malaika iz wannan muta'allika ce mun kace ana isa mata uzkur ko ba haka ba tunda qur'ani ma na kaddara mata uzkur a wani lokaci an gane ko wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun wazkuru iz kuntum qalilan fakaththarakum wanzuru kayfa kana aqibatu al-mufsidin kenan cikin qur'ani ma akwai shi kawai ne ce mun kaddarta abinda babu shi iz yuhi rabbuka lokacin da ubangijinka yake wahayi ilal mala'ikati zuwa ga mala'iku sai ce anni ma'akum ni ina tare da ku kenan abinda an kai musu wahayi iz yuhi rabbuka anni ma'akum to amma sai an tsara ilal mala'ika domin mi domin a gane mala'iku ne ake magana da su izkin nan yuhi fi'ili mudari'ina shi ma yana nuna hikayatul halil badiya ba yana nufin yanzu na ake nan ga wahayi ba dan yanzu ba nan ga wahayi yakin badar ya kare mutanen da ba ake cewa za a yi wahayi ko mala'ikun yanzu ba sa a ƙasa in ma mala'ikun muka ce iz yuhi rabbuka lokacin da ubangijin kai wahayi ilal mala'ikati zuwa ga mala'iku anni ma'akum cewa ni ina tare da ku an gane ko malamai suka ce to nan ana magana da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai aka juyar da bayanin sai aka mai da shi zuwa gare shi domin lokacin da ya ce iz yughshikumun nu'as da wa ake da shi da al'ummarsa kum din nan ba a ce iz yughshikan nu'as ba yace wa yunazzilu alaykum bai ce wa yunazzilu alayka ba yace li yutahhirakum bai ce li yutahhiraka ba wa yuzhiba ankum bai ce wa yuzhiba anka ba wali yarbita ala qulubikum bai ce wali yarbita ala qalbika ba ko ba ka bane wa yuthabbita bihi al-aqdam bai ce wa yuthabbita bihi al-qadamaini ba don mutum guda kafafuwa guda nawa gari guda biyu gare shi amma nan sai ce idh yuhi rabbuka bai ce idh yuhi rabbukum ba malamai suka ce an yi taujihin khitabi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam talattufan saboda nuna tausayi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an fahimce ni sannan kuma Allah ya yi wannan don saboda girmama annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma don Allah ya ɗaukaka shi domin shi ne ya fi cancantar ya san abin da yake faruwa ko ba ka nan bane shi ya daga hannu yana roƙon Allah ko babu wanda ya kai shugaba jin tsoron abin da zai zo shi yasa shugaba in ya kai shugaba kullun ya fi kowa zama cikin jin tsoro shi yasa kuke ganin da mutum ya hau shugabanci yan shekaru kaɗan sai kuga gashin sa ya canza saboda yawan tunani yawan tunani shugaban ƙasar da fi kowane shugaban ƙasa samun wato daɗin shugabanci ai shugaban ƙasar amerika ne ko tun da ƙasa ce wadda za ku ga kasar 'yan kasar suna tsare da kasarsu kuma suna aiki ba irin mu bane wanda kowa mutum guda sai ya yi aikin mutum goma ita afirka matsalar ta mutum guda shi aikin mutum goma ne aikin mutum goma tunda a gida sai ku iska mai kokari kullum ba mai taimaka mishi a barka kai za ka yi wannan kai za ka yi wannan kai za ka yi wannan sai ka kasa ko ka mutu shi kenan sai a yi dariya wai wai su sun ji daɗi an kasa yin aikin alkhairi wannan shi ne problem bikinmu amma su a can in aka zo a'a kowa ya san aikinsa shi yasa can da an yi bayani na minti biyar ya isa kowa sai je kama aiki amma munan in dai kai kana son al'umma kana taimako to kai a cikin tashin hankali kullum yadda za a yi a kai ka ƙasa na ake nema shi yasa wani marubuci ko wani masani yake cewa bambancin afirka da turai ta fuskar mutumin da yake da ƙoƙari ya ce abu guda babba za ka fahimci wannan ta fuskar abu guda ɗaya za ka fahimci wannan su turai za su iya ɗaukowa mai rauni su taimaka mishi sai ya zan wani abu a duniya sai su zo na afirka su ɗauki 'ya'yan marayi ko su ɗauki 'ya'yan da an ka yadda ga hanya ko ba haka ba sos sai su je su karantar da su gobe yaran nan za su zan su ne ministoci da shugabannin ƙasa mu na afirka in kana karantarwa misali malami na addini ko kana karantarwa a matsayinka na malamin boko ko kana mai kuɗi mai taimakon jama'a ko kana mai mulki mai ƙwarƙwarin kwatanta adalci ƙoƙarin da aka yi shi na an ruguza ka sai an ga kayo ƙasa kak sai kowa ya ji daɗi da ka fara har da alƙulani kana da ƙoƙari da ka zace abu na farko laƙabi za a fara sama da an haɗa kai su dais wai kaji kai su dais na shugaba mai bakka wai son aka yi a sama tsoro cikin zuciya ka gaji ka bari shi ne babu ci gaba muna da ɗabi'o'i da ba su da kyau mai ƙoƙari ba a taɓa yi mai wata kyauta ba a afirka galibi ko a nuna wani mutum ne ya kamata a yi koyi da shi a sai dai a gaya za a yi a ruguza shi kowa ya dawo ya lalace ya tambaɗi shugaban kasar america obama kowa ya ga lokacin da ya hau gashinsa baki kirin yake amma bayan shekara goma sai da gashin sai koma fari kal saboda shugabanci abu ne mai tashin hankali to shi yasa sai Allah ya fara ba annabi sallallahu alaihi wa sallam labari domin shi fi cancanta ya san me yake faruwa tafasi idan an ka zo yanzu akwai runduna akwai shugaban sojoji ba a bukata sai an kira sojoji ɗaya bayan ɗaya an gaya musu a'a shugaban general ko commander na yaƙi shi za a gaya ba ga abin da yake faruwa a kira shi daga can shi zai rarraba sauran shi yasa sai Allah ya juyar da bayanin yace idh yuhi rabbuka ila malaika lokacin da ubangijinka yayi wahayi zuwa ga wato mala'iku anni ma'akum cewa ni ina tare da ku an gane ko anni ma'akum ni ina tare da ku ma'iyya ta Allah sai ka fahimce ta cikin alkur'ani domin abu ne da alaka da aqida ta ahlus sunna wal jama'a kai tsaye ma'iyya wani lokaci ana kiran ma'iyya ta Allah subhanahu ta'ala ana nufin Allah yana tare da kowa da iliminsa da kudurarsa da sauran abubuwa ba amma ba da zatin shi ba su ahlus sunna sun ce Allah yana ya daidaita akan al'arshinsa zati shi ne akan al'arshinsa sama al'arshinsa istawa ala al'arsh amma kuma yana tare da halittunsa ta fuskar kudura da ilimi da komai da komai amma sai an ka samu waɗansu maɓannata suka ce a'a Allah baya wato a can sama ya san ko yana tare da halittunsa kenan sun yi sun kore Allah ya yi istiwa'i akan al'arshi waɗansu kuma suka ce a'a Allah ya yi istiwa'i akan al'arshi yana can sama al'arshi kuma zatin shi yana tare da bayan su suka raba Allah biyu amma a ƙida ta ahli sunna wal jama'a Allah yana daidaita akan al'arshi amma yana tare da bayansa ta fuskar ilmi shi yasa in ka ji an ce Allah yana tare wace ma'iyya ake nufi da Allah ce yana tare da kowa alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al qiyamah sace inna Allah bi kulli shay'in alim dan ya nuna maka ta fuskar sani ne yake zance ba za ta ba wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir yana da sani ko yana gani amma inda yake cewa yana tare da masu imani to ne yana nufin yana tare da su ta fuskar taimako inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun inna allaha ma'as sabirin Allah yana tare da su ta fuskar taimako ake nufi Allah yana taimaka musu mun fahimci wannan da kyau ko da haka wannan shine abin da ya tabbata Allah ya ce mala'iku anni ma'akum ina tare da ku mala'iku ba sa yin abu sai Allah ya ba su izini amma dan a ƙara tabbatar suwa ba za su yin abin da Allah bai so ba domin zuwan mala'iku ba shi zai ba da nasara ba idan Allah bai bada nasara ba za a same ta to sai Allah ya nuna mala'iku anni ma'akum ina tare da ku tare da cewa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru Allah ce to ina tare da ku Allah ce to sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru rabb fa fathabbitul ladina amanu ku tabbatar da waɗanda suka yi imani fathabbitul ladina amanu ku tabbatar da waɗanda suka yi imani ma'ana abinda nake bukata gare ku ku yi yadda za a yi masu imani su tabbata wanda ba za su ji tsoro kuma ana nasara ta tabbatar da su shine a tabbatar da su ina fata an fince ni Allah da ya wannan wahayi babu wanda adda labari sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da baya shine zai ba wato abin nan eh abin nan sahabban sa labari to nan Allah ya ce wa yuthabbita bihi al-aqdam Allah zai tabbatar da zukata kuma yace fa thabbitu alladhina amanu ku tabbatar da masu imani to kaga wanga tasbiti ya bambanta da wancan dan wancan an ce za a tabbatar da dugadiggan su ko mun ce a tabbatar da zukatansu to nan kuma sai ce fasabbitul ladina amanu ku tabbatar da masu imani a to can Allah ce wa yusabbitu bihi al-aqdam a a ta fuskar mala'ikun ne zai tabbatar da su ko ko a a dama ya tabbatar da dugadugan su amma akwai wata tabbata wanda yake bukata shine ta su zo su ƙara adadin su sai su sa musu natsuwa domin dan adam yana son natsuwa mutum in yana rayuwa shi kadai zai haukaci da kaga mutum bai son shiga cikin mutane to alamun haukata tana son ta kama shi ko dai ɗan ƙwaya na ƙwaya ta fara buga shi ko ba haka ba ko kuma a'a mutum ne wanda damuwa ta yi mishi yawa kun san talauci ɗaya ma mutum yawa sai shi na son keɓe ma mutane to idan ba a taimaka mai da jari ba yanzu shi zai haukaci ko mutum ya je an ba shi wasu hudu da an ce zai ga wasu aljannu ko ko zai ga mala'iku ko ko a baka wani wuri a ce zaka ga Allah na fata an fahimci kun san mutane haka suke yi sai su hakutar da mutane akwai wani malamin tsibbu da ake bada labarin shi yana da tabbashin shi to sai tabbashin shi ya zo ya ce mai to ina son in yi kuɗi ya ce a baka son kai kuɗi ya ce wallahi ina son in yi kuɗi ba ka iya son kai kuɗi ya ce wallahi na so ya ce to wuridi nike so ka bani wanda za a yi kuɗi ya ce to sharaɗi fa shi ho wannan wuridi an ka bada shi sai an cika ya ce wallahi shi komi na nazari ya ce to babu matsala duk abin da ya bayyana gare ka kakai gudu ya ce babu matsala aka ba shi wuridi ya je ya je ya kama wuridi ya kama wuridi can tsakiyar dare kawai sai ga wani mutum ya bayyana da fararen kaya mi kake so ya ce kuɗi yana da irin zabjejiyar bulala ya ba shi bau sai ya ɓace ya so ya gudu kuma ya tuna sai tsaya ana nan ana nan ana nan sai kuma ya ci gaba da wurdi sai wannan mutumin kuma ya bayyana mi kake so ya ce kuɗi ya bashi biyu ya so shi gudu kuma ya tona kuma mutumin ya ɓace na uku kuma sai ya bayyana mi kake so yi shuru kina son shi ce kuɗi ya kasa ko da ya ce ku kashin shi ce ɗi eh sai saka mai bulala naka sai ya gudu ko da sahiya ta wayi ban shi biya abin ga yayi yayi abin nan yayi salunci bai yayi iya tashi sai shi tabbashin nashi sai kai mai ziyara malamin tsibbon ya zo iske shi kwance wani lahiya matar shi ya shi can kwance bai biya solci shi kenan sai je kasuwa siyo anta yanzu zaka ce ma mata ta yi mai da huwa an kai mai da huwa an ka gyara ce mai to wani ka kada zancen wuridin ne yace kai shi huwa yana wuridi huwa an ka bashi abin nan kashi an ka bashi yace mai a ce wani wani aljanina ya bayyana yace ba aljanina ba yace mai nina ne zo rigan kana ni masallaci nake wajen masu gyaran moto ni samu kabul eh haƙina na ne ɗebe na tabbas saka ashe shi na rigan shi masallaci da haka kai hattara da kai wallahi Allah ya kyauta idh yuhi rabbuka ila almalaika lokacin da ubangijin ka yi wahayi zuwa ga malaiku kalima ta malaika daga alaka ne ya aluku idza arsala shay'a idan ya aika abuwa daga malaka bane kina akwai alqalbul makani a cikin ta anni ma akum Allah ce ina tare da ku fasabbitul ladina amanu ku tabbatar da waɗanda suka yi imani sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'b Allah ce zan jefar da tsoro a cikin zukata malamai suka ce to anan Allah bai ce ba ku jefar da tsoro a cikin zukata sai ce sa'ulqi sun kace saboda waɗannan mala'iku ba mala'ikun azaba bane mala'ikin azaba shi ake ba izinin yayi ne ya je yayi waɗanda mala'ikun rahama ne to Allah bai son ya danganta jefa tsoro zuwa gare su sai danganta tsoron zuwa gare shi yace sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'b ina fata a funci ko kuma saboda ar-ru'ub tsoro ne ma'anawi wanda ba a ganin sa to sai Allah da kanshi ya dauki mi ya dauki wannan tsoron ya jefa a cikin zukatansu ina fata a funci sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b zan jefa tsoro a cikin zukatan kafirai to nan Allah subhanahu wata'ala shi yake jefa mi shi yake jefa tsoro a cikin zukatan kafirai idan muka duba akwai imam ibnu amir da imamul kisa'i da imamu abu ja'far da imamu yaqub sun karanta sa ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'uba ru'uba ainun tana da damba anan kuma sauran sa ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba ainun tana da sukuni kaga ba kowa zai gane ba to wani lokaci za ku iske wasali zai canza amma ma'ana ba ta canza ba wani lokaci wasali zai canza sai ma'ana ta canza shi yasa akwai wani ilimi da ake kira al-musallasatul lughawiyya ka rike da kyau al-musallasatul lughawiyya ya an ce al-musallasat daga salasa na harafi da ya dauki fatha da kasra da damma to ma'anar shi tana iya canzawa kuma lokaci wanda shi ba za ta iya canzawa ba akwai muttahidul ma'ana akwai mukhtaliful ma'ana ibn malik ya rubuta baiti dubu ba alfiya wacce ta nahu ba baiti dubu cikin ilmul musallasat imam qutb ya rubuta littafi in baka san shi ba kan kana cikin matsala sannan akwai alfuruqul lughawiyya akwai na Abu Hilal al-Askari akwai kuma na Sheikh Abdul Latif Shuwairif babban malamin da na kasar Libya wanda yayi mujalladi na ɗaya kuma ya ce guda uku zai yi bai rasu ba muna fata Allah ya bashi ikon ya karasa to dan haka ma'ana nan bata canza ba akwai lokacin da ma'ana ba ta canza yanzu misalin da zan bayar ba da misali guda alqastu yana nufin zalunci alqistu yana nufin adalci alqustu yana nufin turaren wuta turare wanda ake sa cikin wuta wanda ake hayaki da shi kaga yanzu in ka zo ka iske kafin da sinun da ta'un wani ma'ana yake nufi haka sai ka rasa fassara da ka bayar alqastu zalunci an gane ko wa amma alqasituna fakanu li jahannama hataba alqistu kuma adalci kaji kasra dai wa nadau almawazin alqist li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a alqastu kuma turaren wuta to kaga in littafi bai da wasali an samu matsala to Allah ya kyauta nan dai ma'ana bata canza ba bincike ne wanda yake mai yawa kana iya bincike a cikin lugha da cikin alqur'ani mai girma Allah ya ce to sabulqi fi qulubil ladina kafaru ru'b zan jefa tsoro a cikin zukatan kafirai an gane ko wato shi tsoron nan da kuke gani silahun ne ma'anawi kun san in ana yaki makami biyu akwai akwai makami wanda ake halbawa wanda ake gani akwai makami wanda ba a ganin sa to tsoro shi ne makamin da ba a gani da an sa maka tsoro to an ƙari da kai shi ya sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nusirtu bir ru'bi wa siratu shahar an taimake ni da iska tsawon wata ɗaya ma'ana nisan tafiyarsa na wata ɗaya ya kamata ya zo Allah subhanahu wataala ya kawo shi ko kuma ya tsaya wajen wata ɗaya saboda ya watsar da waɗannan kafirai amma masiratu shahr ana nufin tafiyarsa ta iskan tsakanin shi da Madina zai kai wata ɗaya Allah subhanahu wataala ya turo shi ar-ru'b tsoro Allah in ya tashi taimakon ku sai ya sa tsoro mutum guda sai ya rinjayi mutum goma sha biyar ko mutum ashirin ko mutum ɗari tsoro shine abinda abba a so ina fatan kuna fahimta ta kuma wannan a cikin alkur'ani za ku ga Allah subhanahu wataala yana maimaita shi cewa ya saka tsoro a cikin zukatan kafirai ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب haka ya faɗa cikin suratul hashr huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b a cikin yakin uhudu haka Allah subhanahu wa ta'ala faɗa sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana ashe tsoron nan shi yasa turawa suke cewa a yanzu daga cikin abin da za su yaƙe mu da shi shine su saka mu na tsoro a cikin zukatanmu kana sai a ce maka duk abin da kaka yi a nan yanzu america tana ganin ka amma ga america nan ta yaƙi shekara 20 da 'yan taliban ta kasa ta kasa rinjaye su mu ko an ce duk abin da kaka yi mu yanzu wani ma har tsoro shi ke ji sai ya kashe salula ta yi cikin gida ya ce to yalla america tana jin abin da yake faɗa subhanallah in mutum zai yana gidanka ma kana jin tsoro sun riga sun jefa tsoro a yi fina-finai mutum guda ya zo ya yaƙi ƙasa bature duk ya rinjaye wannan ƙasa ka rasa kone irin mutum ne duk sojojin kasa gaba ɗaya sai ka iske an wai wani soja guda na amerika ya zo duk ya tada kowa daga bacci shi yasa kasashen da suka gane wannan musu yadda ba su ma yanzu fina-finai suka yi nasu sai su sama iyansu sojan su ya je ya yaƙi turawa gaba ɗaya yarin jayi su don kaɗan ka tashi da tsoro wannan dole ne amma yanzu sun samu da tsoro ba abin da mun ka iya shi kenan da an ce turawa turawa babu wani abin da za mu iya yi komi dai mu ci gaba da zama haka sun faɗi wannan a tana yawa cikin alkur'ani ma sun ka gano cewa tsoro yana daga cikin hanyoyin da suke sauƙaƙawa wajen yaƙi duk mu komi girman makami idan dai wanda ke ɗauke da shi yana jin tsoro babu yaƙi gare shi na fata ana fahimta ta tsogara iya ce ɗaya daga cikin shu'ara wanda ke da littafi ake kira salamiyatul ajam ko kasida yake cewa wa'adatun nasli an yuzha bi jauharihi wa laysa ya'malu illa fi yaday batni wa'adatun nasli al'ada ce ta mashi mu yanzu ba ita makami tun da yanzu ba cika yaƙi da abin nan ba amma dai an-naslu mashi al'ada ta mashi an yuzha bi jauharihi a yi taƙama yuzha daga azahau ne ana taƙama da jauharihi sinadarinsa ma'ana an yi shi mai kyau ga makami mai kyau ya ce amma kash aikin banza wa laisa ya amalu illa fiye da batsali makami bai amfanin komi in ba hannun zarumi yake ba domin ƙato yadda shi zai shi rugar gudu wani sha'iri ke cewa wa shattana baina jundin qad habba zahifan wa jundin tawalla wa huwa bil khizi ya'tham washattana akwai bambanci mai nisa baina jundin tsakanin wato soja kad habba wanda habba asalin a habba shine tashin abu amma habba ya kutsa zahifan yana mai tafiya cikin wurin yaki wa jundin da kuma soja tawalla ya juya ya bada baya kuma ya yadda makami ni kara ya yadda makami ya ce wa huwa bil khizi ya shi wannan sojan da ya juya tare da kaskanci har da sun tuɓe kai wajen gudu to kaga al'amarin ba ɗaya bane dan haka makami na tsoro dole na sai mu yi kokari mun yarda da cewa ba wai shi ke nuna mu kai kan musu kashe mu ba amma mu san cewa tura ba za su iya kashe kowa a Afirka ba ba za su iya kashe kowa a kasashen musulmai ba kuma ba yadda za a yi a ce sun ci gaba da jagoranta mu a kowane lokaci ba zai taɓa yiwa ba duniya juyawa take yi wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas america kasa ce wadda tun gina ta tun gina ta har yanzu ba ta shekara 500 ba a 1492 an ka gano kasar america ga christophe colomb wannan ɗan ƙasar portugal wanda ya je portugal wanda ya je ya kafa ƙasar america america ingila ta mata mulkin mallaka da duk wanda ya maka mulkin mallaka ba ka iya fin shi da america ba ta fi ingila ba to yanzu kuma america ita ce ke jagoranta ingila kuma ingila ta yaƙi ma ta yaƙi america har ta ƙona mata white house sannan da aka ba su 'yancinsu daga baya to in haka nan ne shi yasa kake ganin sai su samu ku ba za ku iya ci gaba ba za a iya samun canji ba wai ga ba za a iya canji ba canji ba gano Allah na shi ba Allah ne ce wa tilkal ayyamun dawiluha bainan nas akwai wani wato marubuci na kasar America ana kiransa Fukuyama Fukuyama wani babban marubuci ne na siyasa na kasar America sai ya rubuta wani littafi shine nihayatut tarikh the end of the history and last man la fin de l'histoire et du dernier, dernier homme wai abin da yake nufi wai ba yadda america an samu kusa a tarihin duniya farisa fir'auna ya yi mulkin duniya farisawa da su da rumawa sun yi mulkin duniya musulunci ya zo ya mulkin duniya har a spain shekara 800 fiye da 50 da wani abu aka zo musulunci ya kai kasa a 1924 rasha ta dauka rasha ta kai kasa hitler a hitler ya dauka ya kai kasa rasha ta dauka ta kai kasa america ta dauka ta kai kasa to wai tun da an zo ga america ba yadda za a yi america ta canza wai sun sama yake cewa wato a tsari su suke cewa sun sama taya tarihi burki sun sama ta kan ba ta sake juyawa ma'ana babu wani yanki a duniya wanda zai sake mulki ya taso sama america to kaga wannan gigita ce shi yasa Allah ce innal kafiruna illa illa fi ghurur Allah ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas mu ne muke juya su dan haka Fokoyama ya mutu a 1992 ƙarya kake yi Allah na kuma ce ƙarya kake yi kuma mu ba mu jin tsoro mu ce Fokoyama ya ƙarya sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b zan jefa tsoro inji Allah a cikin zukatan kafirai mun gane ko mi yasa Allah jefa tsoro sai Allah faɗi sifar su alladina kafaru kafircin su yasa Allah jefa tsoro a cikin zukatan su idan kun kaga Allah bai jefa tsoro cikin zukatan su ba buku bi Allah ba sanulqi fi qulubi alladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana masu imani suka fi cancanta da samun aminci inda sun yi imani da gaskiya فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون fadribu fawqal a'na Allah ce to ku buga fadribu ku buga waɗansu malamai suka ce umurni ne ga mala'iku wannan yake nuna kenan mala'iku sun je sun yi yaki wasu suka ce a fadribu masu imani ake zance waɗanda suka ce mala'iku su yaki wasu suka ce kawai mala'iku sun je ne sun yi kamar cikon ajo ma'ana sun zo ba cikon ajo ba irin na wasa a ma'ana sun je ne don su ƙara adadin muminai saboda kafirai su ji tsoro waɗansu malamai suka ce a fadribu ya shafi mala'iku ya shafi masu imani tun da umarni da yaki ai Allah ya umarci musulmi su yaki kuma ya umarci kafirai ya umarci kuma mala'iku su yaki fadribu fawqa al'anab ku bugi al'anab jam'i ne na al'unuq shine wuya waɗansu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi fadribu ku buga fawqa al'anaqi an gane ko saman wuya fadribu fawqa al'anaqi ku bugi saman wuya to menene a saman wuya eh kai ko to kenan yanzu ma'ana a bugi kawuna tunda an ce fawqa al'anaq abinda a saman wuya shine kai kenan a bugi kawunan su ma'ana a dace a dace kai waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a fadribu fawqal a'naq ku bugi wuya nan fawqal a'naq ita fauka asalinta tana nufin wuri amma wani lokaci ana iya ɗauka a ce an buge ta a matsayin ittisa'i ina fata an fahimce ni kenan maf'ulun bihi alal ittisa waɗansu daga cikin malamai suka ce fauka bi ma'ana ala kenan fadribuhum alal a'naqi an shahihum din ku buge su akan wayoyinsu waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a fadribu fawqal a'naq ai fadribu duna ku buga kafin a kai wato abin nan wuya duk da yake wannan tafsiri malamai sun da'afa shi saboda kalima ta fauka wani lokaci na zakwa bi ma'ana duna inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fama fawqaha fil kibar kuma fama fawqaha fis sighar aw ma fawqa jismiha kaga tana idan kuma ma'ana duna duk abin da ke saman jikin sauro halittun da ke rayuwa saman shi tun da yanzu bincike ya nuna wannan da abin da bai kai shi ba ai ya koma kasa gare shi shi yasa suka ce duna waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a fadribu fawqal a'naqi ku bugi wuyan su ake nuhi ita fawqa za'ida ce to kaga cikin qur'ani a ce akwai wani abu za'id ko cikin nahauna a'a za'idun ne ko sila fil ma'ana ko fil lughati al-arabiyya amma cikin qur'ani ba a cewa akwai wani abu za'id su hujja su Allah ya ce fa'iza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqabi Allah bai ce fa darba fawqa riqabi ba amma wannan ra'ayi yana da rauni fadribu fawqa al'anaq shine ku buge su fawqa al'anaq wato ta saman wuya wadribu minhum kullu banan ku bugi kullu banan ko wani yatsu yatsu ƴaƴan yatsu waɗanda al'anami kullu banan jam'i ne na banana in an ce banana ba da Hausa ba ba da hausa ba ita ce muke ce ma banana na nijar a najeriya galibi ana cewa ayaba to ba ita ake nufi ba banan wato sai a ce banan an ce a bugi wato ɗiyan yatsu domin idan aka dace ma mutum yatsu ba zai iya ɗauka mi ba takobi ko ya ɗauki mashi ya yaƙi da shi kaga hanya ce ta karya ɗan adam ina fata an fahimci ni to in an ka ce wadribu minhum kulla banan al banan mufradkin shi banana asa ta'u shi yasa Allah ce bala qadirina ala an nusawiya banana to nan banana ha'un ce ba ta'un ba nan jam'i ne amma banana tun ita ma in za a tsaya kan sai a ce banana to sai malamai suka ce to me yasa Allah subhanahu wataala a cikin suratul qiyamah ce wato bala qadirina ala an nusawiya banana Allah ce yana iya daidaita yatsun ɗan adam me yasa ba a yi zancen ɗan adam gaba ɗaya ba sai an kai zancen yatsunsa suka ce saboda bincike na duniya ya nuna dukkan yatsun ɗan adam zanen su ba iri ɗaya bane ko na ɗa da uba to hatta da abin da ya bambanta Allah subhanahu wataala zai sake shi yasa kuke gani yanzu in ka je zaka yin ID card ko card sai a ce ka dangwala hannunka saboda a duniya ba a samun iri daya sai kasashen da suka ci gaba su suke amfani da wani lokaci da hasken ido idanun mutum da kuma yawunsa wani lokaci ana dauka saboda a tantance amma dai wanda duniya ta fi aiki da shi shine na dan yatsa wadribu minhum kulla banan ku bugi dukkan kowace gaba waɗansu malamai suka ce 'ya'yan yatsu ake nufi waɗansu suka ce a'a wadribu minhum kulla banan ku bugi kowace gaba kowace almafasil kenan amma zance mafi inganci albanan ana nufin yatsu wannan magana ta su ta saba mayar larabci malam karanta aya ta karshe zalika bi annahu
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب zalika ishara ce zuwa ga abin da ya gabata malamai suna magana akan wannan shine cewa zalika ishara ne zuwa ga umarnin da Allah ya ba mala'iku fadribu fawqal a'na to fadribu fi'ili ne ba a ishara zuwa gare shi amma ana iya zuwa ishara zuwa ga abin da ya kumsa na ma'ana shine ad-darbu kamar inda Allah subhanahu wataala ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ay al-'adlu aqrabu littaqwa dan haka fadribu ad-darbu kinnan da umurni Allah ya umurce ku wato zalika ad-darb bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu saboda sun saba ma Allah sun saba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato kalma ta ashab daga ashiquna shine abin da ya tsage domin abu ya tsage sai wannan shine shine Allah da manzo shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana nan su komi su ko suna nan sannan su kansu Allah ba zai bar su ba sai sun barki duk mutanen da ba akan gaskiya suke ba duk abin da ya hada su a duniya ko menene ko wace dangantaka ce ko ta kuɗi ko ta zumunci ko ta siyasa ko ta menene in dai ta duniya ce wallahi sai an samu baraka وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا كفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون shi yasa kada ka damu duk abin da ya hada union european united nation an ce ta hadu kasar nations unie ko ba united states of america jihohin da suka hadu union european ko ba haka ba union soviet duk shirme ne tun da ba aqida bace wata rana sai an rabu duk haduwa wanda ba ta Allah ba wata rana wallahi sai an wace da haka shaqullaha sun rabu da Allah sun yi wannan bangare Allah subhanahu wataala da wannan bangare wa rasulahu da manzonsa wa man yushaqiqillaha wa rasulah duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa fa inna Allah shadidul iqab to haƙiƙa Allah mai tsananin azaba ne babu irin azaba irin ta Allah subhanahu wataala anan duniya Allah zai musu azaba duk abin da suka tara na dukiya zaman to azaba akan su فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون كما الله يساء كشف قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين أتنكم لاهرة الله يساء سوتا ga azaba ma'anawiya ga hissiya ma'anawiya suna ganin abin da suke so sun kasa suna son wani abu Allah ya hana su bakin ciki shugaban su shedan ya barra kowa ya barra kana cikin bakin ciki ga kuma kuna ta wuta azaba hissiya kuma jiki na konuwa Allah kai mu tsari to ƴan uwa musulmi ina ganin wannan aya lokaci ya matso mu da dole sai mun barta tunda akwai bayani kan ta sati mai zuwa sai mu zo mu dauka akan akan wannan aya da izinin Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa ya zama to dai Allah subhanahu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته